الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na sunanu abi dawud a majalisin mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi yau muna goma sha takwas ga watan ramadan hijira daga maka zuwa madina dubu da da da hudu arba'in bakwai wanda ya daidai da shekara miladiya dubu biyu da ashirin da shida wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha takwas a cikin kitabun zaka yau kuma za mu zo ƙarshen shi insha Allah kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shi ne قدم لنفسك في الحياة تزودا فلقد تفارقها وأنت مودع وجعل تزودك المخافة والتقى وكأن حتفك من مساعك أسرع وأطع أباك بكل ما أوصى به إن المطيع أباه لا يتضعضع الإمام علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى أولا وكان ناسا إكيشن كنا مو إكيشوا قدم لنفسك في الحياة تزودا falakat tufariquha wa anta muwaddi'u yace kai kokari ka gabatar ma kanka guzuri a rayuwa ta duniya wanda zai amfane ka a lahira domin duniyan nan zaka bar ta kana ban kwana sai ce waj'al tazawwuduka al-makhafata wat-tuqa wa ka'anna hasfaka min masa'ika asra'u yace kuma ina baka shawara idan zaka riki guzuri na lahira ka sanya tsoron Allah ya zamanto shi ne guzurinka kuma a duniya ka rika tunanin mutuwa har ma ka rika ganin tashi kusa da marece ma'ana kamar yadda kake ganin da sahiya ta waye nan da kaɗan marece zai yi to haka ka rika tunawa mai yiwa kahin marece ya yi mutuwa za ta zo mini ya ce wa afiya abaka bi kulli ma ausa bihi innal muti'a abahu la yatada'da'u yace kai ma ma'aifinka biyayya a cikin duk abin da ya umurce ka domin duk wanda yake ma ma'aifinsa biyayya to ba zai taba kaskanta ba kina wannan sune abubuwa guda uku da al-Imam Ali ya muna wasiya da su yace kai ma kanka guzuri a rayuwa domin rayuwar ba ta da tabbas kuma guzuri mafi alkhairi da zaka yi don samun amfanin lahira a nan duniya shine tsoron Allah ta kawa na biyu kuma tuna mutuwa na uku kuma biyayya ga iyaye wannan abubuwan guda uku duk wanda ya rike su to zai kare da duniya lahiya ya je ita ma lahira ya kare da ita lahiya tsoron Allah tuna mutuwa biyayya ga iyaye yace innal muti'a abahu la yatata'u duk mai biyayya ga iyayensa ba zai taba kaskanta ba kuma wannan wasiyar da ya muna ita ce wasiya ta Allah madaukakin sarki wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsana Allah yace yayi wasiya ga mutane su yi ma iyayensu biyayya ya hukunta ka da abota ma kowa in ba shi ba kenan shine takawa su kuma iyaye ai musu biyayya kenan mulzunci wa'annan abubuwan guda uku da yardan Allah za su taimaka mana wajen karewa da duniya lahiya idan muka komo fanni na tsoron Allah ga lokaci na tana da tsoron Allah shine lokacin Ramadan Allah madaukakin sarki ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun babbar manufa ta azumi shine ya kara muna takawa ya kara muna tsoron Allah kenan mu yi kokari mu tanadi wannan tsoron Allah a cikin wannan watan mai albarka kamin ya wuce kamin ya wuce domin yan kwanaki kaɗan suka yi saura muna fatan Allah ya ba mu iko amfanuwa da albarka take a cikin wannan wata za mu tashi babun fi silatir rahimi babi mai bayani dangane da sada zumunta kenan sada zumunta shine silatul rahim haƙoƙin sada zumunta da kuma falala da take da kwai a cikin sadar da zumunta wannan su ne hadisan da za su yi bayani a kai malam ya ce haddasana musabnu isma'ila haddasana muhammadun ko hammadun wabnu salama yana nufin hammad bin salama an sabitin an anasin qala daga sabit daga anas ya ce lamma nazalat lokacin da wannan ayar ta sabka lan tanalul birra ba za ku taba samun biyayya ga Allah cikakka ba ko ba za ku taba yin sadaka mai kyau ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun yi sadaka da abin da kuke so qala abu talha abu talha yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ara rabbana yas'aluna min amwalina ina ganin ubangijinmu yana roƙonmu daga dukiyoyinmu ma'ana ubangijinmu yana neman mu ba shi dukiyoyinmu duk da ko wasu ne za mu ba ba shi ba kai tsaye fa inni ushiruka anni qad ja'altu ardi bi ariha lahu to ina shaida maka a yau gona ta da take ariha wata babbar gona ce dake gare shi wanda ya hiji yace gona ta da take ariha na bada ta ga Allah فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زو الله يتي مسا اجعلها في قرابتك تو كجي كربا تغا دنجنك فقسمها بين حسان بن ثابت وابي بن كعب sai ya raba wannan gonar tsakanin Hassan bin Sabit da Ubay bin Ka'ab qala Abu Dawud Abu Dawud ce balagani anil ansari Muhammad ibn Abdullah labari ya isko ne daga Muhammad bin Abdullah yace Abu Talha shine Zaid ibn Sahal Abu Talha asalin sunan shi shine Zaid Zaid bin Sahal bin al-Aswad bin Haram bin Amr bin Zaid bin Zaid Manat bin Adi ibn Amr bin Malik ibn al-Najjar وحسان ابن ثابت ابن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام حسان da Abu Talha suna haduwa a cikin kaka da ake cima mai da suna haram wa huwa al-abu thalith shine kakansu na uku ubay wa ubay ibn ka'b bin qais bin atik bin zaid bin muawiya bin amr bin malik bin an-najjar fa amr wa yajma'u hattan wa yajma'u hattan wa aba talha wa ubay kinan kakansu amr da hassan da abu talha da ubay dukkanin sun hadu a cikin wannan kakan kamar nan dangantakar su ce ake faɗi tsakanin hassan da Ubay da Abu Talha qala al-ansari bayna Ubay wa Abi Talha sittatu aba'i tsakanin Ubay da Abu Talha kakanni guda shidda ke da kai a takeice wannan hadisin lokacin da wannan aya ta sabka da Allah yake cewa sadakar ku ba za ta taba zamantowa mai kyau ba yanda ya kamata face sai kun yi sadaka da abin da Allah yake so eh da abin da kuke so ba da abin da kuka kare bukata da shi ba ko abin da ba kwa su ku mara daraja a wajen ku to lokacin da Abu Talha ya ji wannan aya sai ya ce ya manzon Allah gonan nan tawa babba wanda na hiso hiye da kuye da sauran gonaki na ariha'a nayi sadaka da ita ka sanya ta inda kaga ya dace ka raba ta ga waɗanda kaga ya dace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Allah ya karbi sadakarka amma ina baka shawaran ka raba ta ga danginka a nan mimanzu Allah ke so ya nuna masa ashe sadaka wadda ta yi ta ce wadda aka mame aka ma dangi shi yasa a hadisi karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sadaqata 'ala al-miskini sadaqatun wa 'ala dhir-rahimi ithnatani sadaqatun wasila idan mutun ya ma miskini sadaka wanda ba shi da alaka ta zumunta da shi ya mishi sadaka to yana da lada guda ma'ana falala guda idan ya ma dan uwansa na jini to yana da lada biyu ta dangantaka da kuma sadakar da ya yi ana gane da ku ashe a wajen sadaka kada ka zaman to indararo gida bai koshe ba kake ba waje ko in dararo baka ba gida sai daji ko kuma iccen giginya na nesa kan sha inuwarki ana gane da kyau ko kenan idan alkhairi ya samu a fara da gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da alkhairi zo masa na musulunci dai naka ce fara wa anzir ashiratakal aqrabi ka fara da danginka na kusa kina haka kai ma in Allah ya baka danginka su sani amma wallahi aikin banza ne a ce kana da kuɗi mutanen waje na yabonka na gida suna kushe ka aikin banza ne layya da kare wannan shine kenan a sake dai wannan hadisi na namuna ina daga cikin haƙƙin wantaka in kana da ka rika bawa ka rika bayan uwa in magana suka ce dan uwa rabin rai ne haddathana hannadu ibnu asdari an abdata an muhammad ibn ishaqa an bukair ibn abdullah ibn al-ashaj عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت لي جارية ناكسا جئنا دا وتبيوة فأعتقتها سين انتر دئتا فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله يشكو وجنا فأخبرته سين باس الأباري فقال سيتي آجرك الله الله يباكي لادا أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك amma da a ce kin yi sadaka da wannan baiwar taki ga akhwalaki ɗan uwan ma'aifiyarki kana a'zama li ajriki da wannan ya hi girman ladarki da ma'ana da ladarki da ladarki ta hi girma kinan wannan wata mata ce take da baiwa to tana so ta yi alkhairi sai ta yantar da wannan baiwar ana gane da kyau ko to sai manzo Allah ya ce mata kin samu lada amma da a ce kyautar baiwar ne kika yi ga 'yan uwanki dangin ma'aifiyarki to da ladar taki ta hi girma har yanzu ne mu Allah ki ƙara tabbatar muna kyauta ga dangi ta hi lada akan me akan bare ana gani da kyau ko baiwa idan ka yantar da ita kyauta ne ka mata to ita baiwar ka yi kyauta da ita ga 'yan uwanka mu Allah ya ce wannan ya hi girman lada malam yace haddathana muhammad ibn kathir akhbarana sufyan عن محمد بن عجلان عن المخبري عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة مزا الله يا أمني لصدقة فقال رجل سيوان متنية يا رسول الله يا مائكين الله عندي دينار إنا دكتي ديناري قدا فقال سي مزا الله يتي تصدق به على نفسك تكيما كان كصدقر قدم قال عندي آخر إنا دواني نبي قال تصدق به على ولدك to ka yi sadaka da shi ga ɗanka ƙwala indi akhar di ba mana wancan wurin mutane sun abin sun hara aikinsu ƙwala indi akhar ya ce ina da wani ƙwala ta saddaf bihi ala waladika ka yi sadaka da shi ga ɗanka ƙwala indi akhar ya ce ina da wani ta saddaf bihi ala waladika kai sadaka da shi ga ɗanka ƙwala indi akhar tasaddaq bihi ala zawjatika to kai sadaka da shi ga matarka ƙwala indi akhar yace ina da wani ƙwala yace tasaddaq bihi ala khadimika kai sadaka da shi ga ɗan aikinka ƙwala indi akhar ƙwala anta absaru to kai kai sanin abin da ya dace kai wannan hadisin malumai suke cewa shine yake nuna muna maratibus sadaqa idan za ka yi sadaka akwai matakin da ya kamata ka bi wannan mutunan ya ce ya ma'aikin Allah ina da dinari guda to sai manzo Allah ya ce masa to in dai kai kana da buƙatar su to kai dacewa ka yi makanka sadaka da shi ya ce to ina da wani ya ce to ɗanka yake ɗanka ya kamata ka yi ma sadaka da shi ina da wani matarka ina da wani ɗan aikinka ina da wani to kai kai lura da wanda ya dacewa ka diba wanda ya dace ka ba wannan yake nuna muna ashe a wajen sadaka ne aka ce sadaka ana nuhin ciyarwa na farko idan kana da haƙi na farko shine haƙin kanka ana gane da kyau ko misali ga abinci wanda kuma wannan abincin shi kadai ne kun mutum guda zai iya cin shi ana gane da kyau ko kuma kana tare da kai da ɗanka da matarka da ɗan aikinka to a wannan lokacin wanda ya yi cancanta ya ci abincin kai ne in dai har ka san in baka ci abincin ba za ka iya rayuwa to kai kamata ka ci abincin ana gane da kyau ko don saboda in ka ci za ka iya kashe ka nemo masu sauran ana gane da kyau ko to kai ka ƙoshi yanzu wancan suka yi saura ɗanka da matarka da aikinka to wanda yake da ba girman haƙƙi a nan shine ka ba ɗan naka ya ci domin ɗanka ba ya da kowa in ba ba in ba kai ba ko kuma ba ya da kowa kamar ka matarka in baka ciyar da ita tana iya koma gidansu a ciyar da ita to shi dan shi in baka ciyar da shi ba gidan waza shi ba ya da ba ya zuwa kuɗi shi yasa ɗa ya hi mata girman haƙƙi ana ganin da kyau ko ɗa ya hi mata girman haƙƙi to shine sai manzo Allah ya ce masa ɗanka bayan wannan to in ta samu kuma matarka bayan wannan iyali ɗa da mata sun ƙoshi to wannan kuma ɗan aiki ana nuhin wanda ɗan aikin da yake gidanka yake maka aiki kuma ne yake kwana kuma cirewarsa akan ka take to shi ke biyo mu mata a nan ba a kawo ma'aifi ba ma'aifa ba to malamai sun yi kai kawo dangane da haƙƙin ɗa da na ma'aifa wani girma ana gane da kyau ko? haƙƙin ɗa da na ma'aifa wane yi girma to ku ba mu amsa tambaya ce ne a mahaifa ɗago to kowanne daga cikin ku akwai maganar shi akwai lokacin da ɗa ya yi girman haƙƙi akwai lokacin da iyaye sun yi girman haƙƙi idan ya kasance ma'aifanka suna da wasu ba kai kaɗai ba ne ɗansu to a wannan lokacin ɗanka ya yi girma haƙƙi akan mahaifanka ana gane da kyau ku ɗanka shi ya kamata ka sabke nauyin haƙƙi sannan ka kai gawa kai ga iyaye ana nufin wajen ciyarwa fa wajen ciyarwa ba wajen biyayya da sauransu ba sauran al'amura na duniya to idan ya kasance ma'aifan ba su da kowa kai kaɗai ne to a wannan lokacin da su da kan naka sun yi kunnan doki ana gane da kyau ku a wannan lokaci in ka zo ma'aifan su ya kamata ka gabatar kamar yadda wani mutum ya kasance a zamanin lokacin isra'iliya mutanen da su gabata manzo Allah ya bada labarin wani mutum da gidan iyayensa sun tsufa gidan shi ma suke idan ya ji nomo abinci sai iyayensa sun ci sun koshi sannan ya ba iyan shi da matan shi wata ran ya zo ya nemo abincin sai isko iyayen sun yi kwana sai ya kiya ba iyan su ci sai dai iyayen sun tashi suna ta kuka har sai da iyayen suka tashi suka ci sannan ya baɗi yin shi da ya roƙi Allah dalilin wannan abin da ya Allah madaukakin sarki biya mishi buƙatar shi kinan kun ga maganar mu yanzu ta zo ta fito shi digo ba ta hito ba dan me yasa anan haƙƙin iyayen ya gabata dan iyayen ba su da kowa sai shi ana gane da kyau ko kenan dai a takaice ba kowane lokaci bane haƙƙin iyaye yake gabata akan haƙƙin akan haƙƙin iya wannan shine kenan malam yace haddathana Muhammad ibn Kathir akhbarana Sufyan kenan ba karamin laifi bane wai a ce mutun yana da iya kusa ana samun wannan misali a ce mutun ne yake da iya na mata mabambanta to sai kasance akwai wadda daga cikin matan nasa gudar ta rasu gudar ita ke rayu sai ya watsi da wayancan ɗiyan ya rika kula da watsi da matar shi da ɗiyan waccan ana gani da kyau ko ba ƙaramin zalunci ba ne ya ana don da ya san shari'a da zai iya barin matarsa da yunwa ya ciyar da wa ya ce da ɗiyansa kinan in matarka ta yi yajin tuwo kun san suna yajin tuwo hutu zurai ban faɗa muku tun yanzu ka yi ƙoƙari ka iya tuwo tun yanzu don yin an maka yajin tuwo ka yi ka dama matarka in matarka ta yi yajin tuwo ana ganin da ke kuma abinda aljihunka wanda zai kwasar da ɗiyanka ne kawai su ma ɗiyanka ka girka musu ci ita sai ta kallo tana hamma ba ka da laifin komai wajen Allah ana gane da ke ku wannan shi ne kenan kenan dai haƙƙin ɗiya gaskiya ɗan uwa ba ƙaramin haƙƙi ba ne wanda mutane biya suna raina shi kaga mutum ya yi aure ya ƙyale ɗiyan shi da yunwa malam yace haddathana Muhammad ibn Kathir akhbarana Sufyan na'am aha mu ci gaba ko ai shi ne misalin da na bada mafi yawanci irin wannan da kaga uba baya son ɗiyan shi to in ka bincika shi kaga kishiya ce ta haɗa shi da ɗiyan mafi yawanci da kaga kiyayya tsakanin ɗa da abin da to in ka lura in dai akwai kishiya to ita ce za ta haɗa su ana gane da kyau ko sai in dai ɗan ya kasance wani malalaci wanda dalilin lalata ne ɗan ma'aifin kishi amma ni na sha ganin wannan da na sha samun tambayoyi na ɗiya waɗanda iyayen suke ƙaurace musu kuma in ka bincika dalilin kishiyoyi ne ba ƙaramin alhaki ba ne a ce kayi sanadiyar rabuwar ɗa da ma'aifi sosai ana samun asiri suna yi Allah ya kare mu مالك حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخولاني عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما يا إشم تنجر من ذنبي أن يضيع من يقوت يكسكن ترد وندي كتيروا يا إشم تنجر من ليه يكتير دوند تير ورستك دولي أكنسا kun gane wannan hadishin ma'ana babban laihi ne ka kiciyar da wanda ciyar da shi take dole a kanka kuma wannan bai shahi mutane ba hatta dabbobi hatta dabba in kai ke ciyar da ita ka kiciyar da ita to kana da zunubi hasali ma ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata mata ta shiga wuta dalilin mussa ta dame mussar ba ta bar ta ta yi yawo ta samo abinci ba kuma ita ba ta kama ta abinci ba har musar ta mutu dalilin wannan Allah ya azabtar da ita ya sa ta wuta tunga in ya kasance dabba ma an ce in ka azabtar da ita da yunwa za ka shiga wuta to ina ga ɗan adam wanda shine mafi wanda shine halitta mafi daraja akan sauran halittu wannan shine kenan malam yace haddathana أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط عليه في رزقه دون دا يكيسو أيل وتامش أرزك ينسى وينسأ له في أثره كما a yalwata masa tsawon rai ma'ana a ƙara masa tsawon rai falyasil rahima to ya sada zumuncinsa wannan shine babbar babbar falala da ke da kai a cikin sada zumunta in baka sada zumunta dan Allah ba sada ta dan wannan abun guda biyu wanda kowa na son su arziki da tsawon rai akwai wanda baya son su hadisi ma karar da manzo Allah yace yahrumu ibnu adam wa yashubbu min husnani mutun yana tsuha dugub dugub amma tare da son wannan abubuwan guda biyu komi tsohon mutum yana son wannan abubuwan guda biyu alhirsu ala almal wal hirsu ala al'umr son tsawon rai da kuma son dukiya to in kana son dukiya da tsawon rai ka kasance daga cikin masu sada zumunci ana gane da kyau ko ka kasance daga cikin mi masu sada zumunci ina da wata nazariya shine in ka lura mutanen da sun yi mu arziki kuma sun yi mu tsawon rai ko ba haka ba ne yanzu ka duba in ka dubi iyayenka da suka iyaye da kakanni na shekarun baya sai ka ji an ce kaka kaza ya shekara kaza a shekarun baya an yi samun mutane suna suna jimawa amma yanzu dan da nan matashi sai ka ji an ce ya bingire a da da wuya ka ji an ce matashi ya bingire ma'ana ya mutu shekaran jiyan nan an samu wani matashi da ya rasu dan shekara 25 26 kuma koyo na san an samu ko ba a samu ba jiya ma an samu ana gane da ke ko to mai yiwa gobe kai ne to kaga shi ma jiya soja ba ma guda ba ko kusan su ashirin da wani abu ko to kaga ne mutuwa sabna yauwa kaga ni wanga samanin ba yana daga cikin ma alamun kamin abin ya abu ka gani mutuwa ta bagtatan ma'ana mutuwa ta kai tsaye yana daga cikin alamu na ƙarshen duniya to a takaice dai sada zumunci abu ne mai alkhairi ana gane da kyau ko kuma sada zumunci babban abin da ke sada zumunci shine ziyarar juna a hausa suna da wani karin magana da suka cewa sawu shine zumunci kuma suke cewa zumunta a ƙafa take ana gane da kyau ko sawu shine zumunci zumunta a ƙafa take ziyarar juna domin ziyara yana daga cikin abin da yake ƙara soyayya yake ƙara danƙon zumunci ana gane da kyau ko ziyara tana ɗebe kewa sosai to matsalar mutanen mu yanzu sun ɗoka in ka ziyarce su dole sai ka ba su wani abu musamman in ka ɗan yi su da wani abu ana gane da kyau ko to wata shi ke sa mutane masu ba su ba su tafiya ziyara ko kuma in mai abu ne sai tsammanin ka zo roƙonsa ne ko ba haka ba duka mutane sun lalace to amma da kai kada ka lura da wannan kai dai dan wa kake yi dan Allah kake yi kai ka gyara niyyarka ko ba ka da koran laje ka dawo ko kana shin kumiya liƙe wannan kumiya ai dama ba dole bane ka bada ko wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon jurewa zumunta sai an daure sai an daure sada zumunta sai an daure maliki haddathana musaddadun wa abu bakr ibn abi shayba qala haddathana sufyan an az-zuhri an abi salama an abd الرحمن ibn auf qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu qala allah Allah madaukaki yace wannan hadisul qudsi ne fa Allah madaukakin sarki ke magana ana ar-rahmanu ni ne ar-rahmanu wahiyar rahimu ita kuma zumunta ar rahim ce shakaktu laha isman min ismi zumunta na hudda mata suna daga sunana man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha battattuhu da kaji battattuhu ka san tashin hankali ne duk wanda ya sada zumunta to zan sada shi da alkhairi na zan sada shi da rahamata wa man qata'aha battattuhu wanda kuma ya yanke wannan zumuntar zan babbace sa ana gane shi ma zan yanke sa daga rahamata shine battattuhu حدثنا محمد بن المتوكل الأثقلاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره أن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه يا جماعة الله نفرق غير وانا حديث كيرن ما صحابي guda suka rawaito ba ba riwaya guda aka samu ba kinan Allah madaukakin sarki yake cewa zumunta muhimmancinta a wajen sa yasa ya hudda masa suna daga cikin sunansa sunan Allah Ar-Rahmanu sunan zumunta Ar-Rahim Ar-Rahmanu Ar-Rahim ana gane da ke ku sai Allah ya ce duk wanda ya kace zumunta to zan kace shi daga rahamata duk kuma wanda ya sada zumunta to zan sada shi daga rahamata ana gane da kyau ko wannan hadisin ya ishe ba mu tsoro dangane da me dangane da yanki zumunta sha'ir yake cewa akhaka akhaka inna man la akha lahu ka sa'in ila alhayja biduni silahi yace ka kula da dan uwanka ka kula da dan uwanka ka kula da zumunta domin duk wanda baya da dan uwa kamar wanda yi yaki ne ba da abun yaki ba idan muka jingina wannan baitin ga al'amarin lahira أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيدا بدون سلاح kenan ka kula da zumunta don duk wanda bai da zumunta kamar wanda zai je lahira ne ba lada ko guda an gane wannan misali in a duniyance ne in baka kula da zumunta to kamar kana zuwa yaƙi ne ba da me ba ba da takobi ba haka kuma in a lahira ne in kana yanke zumunta to kamar zaka je lahira ne ba tare da lada ba mutum ya je lahira ba lada akwai butu gare shi in ji arawa babu butu ko musan ba butu butu ya kare zance ya kare wannan shine kenan shi yasa Allah ya ce fattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah ku kula da zumunta ku kula da zumuntarku ana gane da kyau ko wannan shine kenan haka kuma Allah muke suke cewa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha innal ladina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum alhuda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum ba ayat ta sama na'am فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الله نن يتي إذا كنت ينكي زمنتكم تكون يبنى أبن قصة فهل عسيتم إن توليتم أم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أنا gane kenan wa masu girma zumunta babban abu ne da kamata mu kula da shi ko muka ce zumunta a kafa take sawu shine mi shine zumunta حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم baya shiga aljanna mai yanke zumunta to kaga kwata-kwata ma nan bi kulli saraha babu wani kwano-kwano an hito karar an nuna maka in kana yanke zumunta ba za ka mi ba ba za ka shiga zumunta ba za ka shiga aljanna ba daga cikin yanke zumunta kuma ka kima dan uwanka magana ana gane da kyau ko ka kima dan uwanka magana yana daga cikin yanke zumunta manzo Allah yake la yahjuru almuslimu akahu almuslimu fawqa thalathin kada musulmi ya kaurace ma dan uwansa ya yi masa magana fiye da kwana uku faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar duk wanda ya kaurace ma dan uwansa fiye da kwana uku ya mutu a cikin gaban nan da suke dan uwan shi in ya mutu zai shiga wuta ana gane da kyau ko fima taqatu'a wal islamu yajma'una qum naghsil al-qalba mimma fihi min wadari don me yasa zamu yanki zumunta alhali musulunci ya hada muku ba zumunta ba ma wai zumunta ke tsakaninku ba musulunci ma ke tsakaninku an hana kame kai gaba da mutum yanzu jiye jiyen nan wani dan uwa yazo yana min tambaya yana nan zamne jiye ma mun tabo bangaren zumunta kenan yace ya jima dama yana so ya yi mini tambayar yace shi da wani dan uwansa ne to dama shi dan uwan nasa ya kasance mashayi ne kun ba ruwan shi da sallah ko azumi baya yi hatta yanzu yace lokacin wannan azumin yana yana iya kiran kannan shi ya ake su so mishi abinci ya ci kuma kannan da zai aika su suna azumi kuma gidan tsoron shi ake yi to shi kadai ne abai tsoron shi da yake shi ɗalibin ilimi ne ka san dama wuta da ruwa ba a haduwa ko to suna da wata kaka a cikin gida ta tsuho sosai kakarsu ce ta tsuha in tana rashin lahiya ba ta shan magani to ba wanda take tsoro gidan sai shi don shi bai mata dariya ana gani da ke ko to in za a bata magani sai an kirawo shi kasa aka ce ko malalaci da ranar shigo da ya zo ya mata tsawa sai tsoha ta rigice ta kada magani cikin baki ta shanye ya ce to shi to wata ran ya zo yana mata tsawa sai ta kisha sai ya hisgo ta irin abin nan na kamar za ka kwada mutum mari ya hisgo ta yana wannan shi kuma sai ya rike shi cabawa ne wannan kakanmu ce wa ita ta aihi iyayenmu bugun zani za ka yi ya ce ina ruwanka to dama ba a ji ma juna ya ce ko kai ba ku wuce in bige ba kawai sai yi cikin shi da ni ya bige shi kuma ya kare haka dai suka yi ta kokowa suka yi bigi juna yanzu bayan wannan kuma ya ce shi shi sai ya ma hallaka shi sai ya hallaka dan uwan nashi kuma da gaske yake akwai marar da ya mame shi ma Allah ya kaddara dai bai bai abin gaba ya ji mishi amma bai ji mishi irin jimawa da za ta kai ga abin gaba to yin sai aka yi reunion na dangi aka hada dangi gaba daya da wanda aka san yana jin maganar su sai aka hada su aka ce to za a raba tsakaninku babu kai bashi in kun biya kowa ya wuce ka kowa ya ma wani sallama ko gaisuwa ka kowa ya ma wani ana gani da ke ku yace to haka akai yace yanzu kusan wata uku ne yace kuma an yi shekara na manta ya ce to shi yanzu abin yana yana ci masa to a ƙwariya ne yanzu gashi azumi musamman a kwanaki mun yi hudu ba a cikin hudubar muka ce daga cikin abin da ake tarben azumi da shi shine duk wanda ka san kana gaba da shi kai ne kai kokari ku nemi ku shirya domin gaba da musulmi yana haramta ma mutum rahama da take a cikin ramadan ana gane da kyau ko wannan kuma bi kulli saraha mun kawo hadisi akan haka to a wannan lokacin shi ne yake tambaya yanzu malam to ya ni wancan mutunan da aka shiga tsakaninmu ana gane da kyau ku? ha yanzu ga malamin mu can zaune za mu bari malamin mai ba mu amsa lala sheik tafadaru min hunaka nantazir alfatwa min hunaka la hajata ila an tantaqilu na'am ana la ufti wa malikun fil madina ah tayyib tayyib la ba'as sadwatil kenan za mu ci gaba ba zan ba da amsa ba ana gane da kyau ko domin akwai laushe cikin nadi mala yace haddathana ibn kathir akhbarana sufyan an al-a'mash wa hasan ibn amr wa fitr an mujahid an abdullah ibn amr qala sufyan wa lam yarfa'hu sulayman ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ورفعه فطر والحسن كنان دا دا فطر دا الحسن سن دوكا حديث زوا ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa alwasilu bil mukafi ba shi bane mai sada zumunci wanda in an yi masa yake yi walakinna huwa alladhi idha quti'at rahimuhu wa salaha shine wanda in aka kace zumuntarsa yana kokarin sada ta Allahu akbar wallahi in ka in kai aiki da wannan hadisin ka huta manzo Allah yace ba shi bane mai sada zumunci wanda in an masa yayi in ka mini kan kara in maka na itace kun san wannan karin magana mai kai guda biyu mai baki guda biyu ne in ka mini kan kara in maka na itace in ka zagi ubana in zagi uwarka da ubanka shine in ka mini kan kara in maka amma bangaren sharri fa ana gane da kyau ko in ka mini kan kara in maka na itace in ka ce Allah ya saka min da alkhairi zan ce Allah ya saka maka da alkhairin duniya da lahira to mu komo bangaren zumunta in nayi biki ka ka mini jika biyar in kai zan kai maka jika goma ka mini kan kara na maka na itace ana gane da kyau ko na yi biki baka kamini ko dala ba to ni ban ma zuwa bikin naka kamini kan kara na maka da itace Allah gane da ku sai an samu dan dama dama shine wanda zai ji amma ba zai bada ko dala ba dan ba a bashi ba to manzo Allah ya ce wannan ba shi bane mai sada zumunta mai sada zumunta wanda shine wanda ba a yi mishi yake mi yake yi ba a ziyarta shi yana mi yana ziyarta kinan minan ake so a nuna muna لا تكون إمعة ابن مسعود كتوى لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا kada ku kasance imma su ne waɗanda in an musu za su yi in ba a yi musu ba su yi ku ce in mutum ya kyautata mana mu kyautata mishi in kun bai kyautata mana ba za mu kyautata mishi ba sai dai ku yi abin da Allah ya ce idfa billati هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أما ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها لا ذو حظ عظيم كن الله ما سيدتي إلا الذين صبروا سي أن يمي سي أن يهبولي سي أن كي زوجة نيسا لا إن بكي زوجة نيسا بابا ذاك زمنتي با ذاك زمنتي با kuma shi zumunta in kana yin ta tun anan duniya zaka ji dadin ta da kaga mutum ya yi biki an cika gidansa kun ba wani abun duniya ke gare shi ba to alama ce yana yana ne yana zumunta domin su ɗabi'ar mutane ne in kana musu za su yi maka in kana musu za su yi maka ko da baka da kone kwanaki akwai wani abokinmu da ya yi walima masha Allah kaga mutane wanda ba ma yi tsammani suna zuwa ba kuma wallahi baya da komai to ko da na wannan mutane ce aikin shi ne domin duk cikin duk cikin abokan mu yake mu zumunta wallahi dai wannan shaida ce al-i'tirafu bil fadl ko kai ka tabbatar ma mutum da falalashi akwai dan zama da muke na duk sati sati muna zama to akwai lokacin da za a yi wata guda ba a zamna ba to wallahi sai ki in dai kaga an tuna akan ayi zaman nan to shine cewa zai a zo gidan shi ayi kuma dai an za a dan zama sai an dan shirya wannan abu to wasu dan saboda wannan abin da za a shiryawa ne shi kun ba ruwan shi ko dabino ya tana da shi zai kamu to ai kuma wannan shi ne alkhairi tunda alkhairin dama a haɗin ne ami a sada zumunta ziyara tana da mahimmanci ziyara tana daga cikin abin da ke ƙara soyayya akwai wani kissa tsakanin ana danganta daga al'imamu shafi wasu kuma ba su danganta ta kai tsaye ga imamu shafi wasu dai magabata ne guda biyu gudan ya yi rishin lahiya sai gudan ya kami shi ziyara ana gane da kyau ko da ya kami shi ziyara ya iskusa yana cikin tsananin rishin lahiya ya yi masa addu'a ya shiga damuwa a kan rishin lahiyar nan da ya gani ɗan uwan shi yana ciki bayan ya koma gida shi ma don saboda tsananin tausayin ɗan uwan shi da rishin lahiyar da yake shi ma zazzaɓi ya kama shi don za a ko wani rishin lafiya da zaka in dan uwanka ya kamu da shi kai ma har zaka ji kana mi zaka ji kana mi zaka ji kana kana zazzabi yanzu da ya koma shi ma sai zazzabi ya kama shi ashe bayan tahiyar shi dalilin addu'an nan da ya mishi da ziyarar shi da ya ga wannan wannan nashi masoyin nashi shi ma sai Allah ya kame shi da sauki yanzu shi ma bayan kwana biyu sai ya ji labarin ai dan uwan nashi shi ma ya dan kamu da dan zazzabi ba ya jin jikinsa sai ya tahi yanzu yana tahiya ya isko sai yana ganin sai ce wani ashe ka samu lahiya ce to alhamdulillah sai tashi zamani yace dama kullum abin da ke sa ni kasara da zazzabi shine tunanin rishin lahiyan nan naka ne yanzu gaba ɗayan sai suka samu lahiya to shine sai gudan ya rubuta waƙe yace مرض الحبيب فعادني فشفيت من نظري إليه أنا قاعد جوكو يتي masoyi na ya rashin lahiya sai na kami shi ziyara da na kami shi ziyara ganinsa ya sani ma na kamu da rashin lahiya ya ce abokin na washi sai sai ya samu lahiya zuwa ya samu lahiya ya kami ni ziyara ni ma da ɗan kamun da rashin lahiya ni ma sai na samu lahiya ba sa ko ana gani da kyau ba domin kuka yi aiki da wannan hadisin na idan ɗan uwanka baya da lahiya ka zo ka karanta masa as'alu as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka in kai itikadi da wannan hadisi mutane da za su samu lahiya dalilin ziyararka don mutanen kirki addu'a su karɓar baci ka zo ka karanta mutum as'alu as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka ana gani da kyau ko wannan shine kenan مرض الحبيب فعدته فمرضت من أسفي عليه شفي الحبيب فعادني فشفيت من نظري إليه haka ya rubuta wannan waƙen a cikin abiyatu guda biyu a takaicin uwa masu girma zumunta abu ne mai girma mu kasance masu sada me masu sada zumunta akwai alkhairi mai yawa a ciki babun fi shuhi na na eh eh sosai da gangan ne na yi in ba shi ba jiya na ba shi na ba shi amsa ana gani da kyau ko jiya na ba shi amsa akan cewa shi innamal a'malu bin niyati domin shi anan ba wai shi ya ga dama yanke zumuntar tasu ba dangi ne aka zamna aka ce ami a yanke zumuntar ba shi ya mi ba ba shi ya nemi a kace zumuntar ba ana gane shi ko kuma akwai maslaha domin in har yi ci gaba da mishi magana to za a mi za a samu matsala za a iya kai ma ga rasa rai domin shi wancan baya da imani kwata kwata to amsa da na bashi shine kai ba ka da laihi domin ba kai ka nemi ami ba a kati zumuntar kuma sannan kai ba ka so ami a kati innamal a'malu binniyati ka kyale shi ba ka da laihin komai kuma ana gane da kyau ko kenan inda kake da laifi inda kai ka so a katse zumuntar kuma kana da kana da niyya akan haka ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam na so malai dan fa'idatar da mu ne malam yake ya tsaye eh kai ga inda ya kusanta min wannan shi hoshe da ne shi da ne da kai ana mashayi ho kai an ce maka mashayi ba abin da bai ala ga da ke ko wannan shi ne kenan wannan shi ne kenan a in yana ganin abin zai iya sauki yana iya tunkarin shi da wannan magana yana iya gani amma in yana tsoron matsalar ta faru tunda an shiga tsakanin su ne kamar shi inda abin zai abin gaki kawai an shiga tsakanin su ne kenan shi kenan kun ba shi ya samu ba kenan innamal a'malu biniyati shikenan eh eh haka ne yanzu in yi mishi magana kuma zai iya mishi ma wani shari haka shi ma dama haka yake mini yace kuma in in baka shiri da shi ma yace yahi alkhairi don babu ruwan shi da kai amma in hakuna shi da shi za a iya yin swata zai iya yin swata yace kai ne ka doka ana ga da ko za a yi wani tabanna yace kai ne kai to wannan shi ne kira a takaice yau muna dan hira da yawa dan saboda karatun nan ba mu sai yawa sosai dan za mu raba shi biyu ne tun da gobe za mu tsaye da karatu gobe za a tsaye da karatu insha Allah to muna so gobe kasance karatun da zai muna saura kaɗan ne ta yadda za mu gabatar da wasu al'amurra malam ya ce babun fi shuhi babe dangane da ashuh da kaji sunan ma ka san babu daɗi ashuhu shine rewa ko mako da larabci akwai bambanci tsakanin al-bukhlu da akwai bambanci tsakanin ash-shuhu ash-shuhu a'ammu min al-bukhli ana gan da kyau ko ash-shuhu shine mako in ji Hausawa mai mako ko matsolo ana cewa mako ana cewa matsolo matsolanci shine mutum ya kasance shi bai ci kuma bai ciyar da wani bai ma kan shi sadaka kun bai masu sadaka ana ganda ban san kuma ana ganda ke ba akwai irin wannan mutanen ko kuma ana ce mishi tsogo ga sunan nasu ma yawa ke gare su ha kanku kanku adaranci ne wanga ko a na san sai su su adda sunaye masu kala kala na'am kanku ko kanku ni yau ɗaya taba shi wanga sunan to haka ne ne kanku to kun ji hada kanku kanku matsolo mako to eh kamkam ko wannan shine na ana ce mishi duki kuma ko ka ji ayatan da ke wannan eh kanku duki a baran duki a karin magana nake nan nasu ko kanku baran dutse to kaji to wannan shine kenan to akwai lokacin da in aka kawo shi har rewa kin ba yana shiga ciki dama shi an ce ashuru har rewa tana shiga ciki kenan shi bai ba mutane kun bai ba mi bai ba kan shi to duka sharri ne amma wannan yahi sharri ka kasance baka ba mutane ma sharri ne ka kasance baka ba kanka shi ma menene sharri domin wa inna li nafsika alayka haqqan ranka ma yana rayuwarka tana da haƙƙi akan ka kana da baka ci to ka ci haƙƙin rayuwarka haddathana hafs ibn umar haddathana shu'batu an amr ibn murrah an abdullah ibn al-harith an abi kathir an abdullah ibn amr qala khataba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa qala wanzu Allah yayi hudu ba sai yace iyyakum wash-shuhha ina muku kashedi da ash-shuh matsolanci ruwa mako kunku fa inna ma halaka man kana qablakum bishuhi domin abinda ya halakar da mutanen da su gabace ku ruwa amarahum bil bukhli wannan rayuwar su ta umurce su da ruwa fa bakhalu sai suka yi ruwa wa amarahum bil qati'a rayuwar su ta umurce su da yanke zumunta fa qata'u sai suka yanke zumunta wa amarahum bil fujuri kuma makonnan nasu ya umarce su da fajirci fafajaru sai suka yi fajirci ana gane da kyau ko ma'ana dai wallahi in kalli wannan hadisin zai nuna maka ruwa komi tana iya shayowa dan misali wani ne ya roke ka dan kana so ka hana masa sai kai masa wani sharri dan kada ma ya ƙara dan kada ya komo ma ya mi ya roke ka ya tambaye ka ana gane da kyau ko haka kuma don kada wane ya roƙe ka sai ka yanke zumunta da shi ana gane da kyau ko to kenan wannan sai nuna muna ashe ruwa tana da alaka da yanke zumunta idan kasance marowaci to zumuntar ka za ta yi wahala da mutane ana gane da kyau ko kuma wannan yana ruwa tana tana jawowar halaka kuma ruwa ba sai ta dukiya kawai ba hatta wani abun amfani in ka hana kayi ruwa ana gane da kyau ko da mutum zai roƙe ka na ka kama mishi wani aiki sai ka ki kama mishi kuma kana da ƙarfin ka kama mishi to kayi me kayi rowa kayi rowa kenan ba sai kuɗi ba kawai da misali kana da ilimi sai wane ya tambaye ka koya mishi abu kaza sai ka ki koya mishi alhali kana da ikon kana da dama kana da lokacin ka koya mishi kayi me kayi rowa da wani zai tambaye ka akan wani abu ka ki gaya mishi kuma ka san ya dace ka gaya mishi kin kuma kana da ikon ka gaya mishi kin ka sani kayi me kayi rowa kinan rowa abu ne mai fadi baya shiga a wajen kuɗi kawai dan shi yayi yawa shi yasa aka mafi yawanci ana kawo kuɗi حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أيوب حدثنا عبد الله بن أبي مليكة حدثني أسماء بنت أبي بكر قالت قلت يا رسول الله نتي يا مائكين الله ما لي شيء إلا أدخل علي الزبير بيته إلا ما أدخل علي الزبير بيته باني دا كومي إن با أبن الزبير ya shigar min da shi a gida ba ma'ana abin da mijina ya kawo shi kadai ne nake da qala sai manzon Allah yace fa afa u'ti minhu shi ina in yi sadaka daga cikin abin da yake kawo a gida qala sai manzon Allah yace a'ti eh kina eh ki sadaka da abincin da yake kawowa irin an yi abinci an dafa kamar yadda muka bayani a baya ba kowace irin sadaka bane na gida na kayan miji ake yi a'ti wala tuki e ki rika bayarwa wala tuki kada ki taskance ai tadakhiri shine ma'anan wala tuki ki rika yin kyauta kada ki rika aje kudi kina kada ki rike aje abu kina kin bayarwa fayuki alayki sai ke ma a hana miki ana gane da kyau ko kenan sai manzo Allah a takaice abin da wannan hadisi ke nunawa shine ki yi kyauta kada ki rika ajewa ki ce ba za ki bayar ba don haka ke ma sai a ƙibaki mai wannan yake nuna muna idan kana bayarwa sai Allah ya ne ya baka ba ma Allah ba to dama an ce Allah ana nuhin Allah zai sa wasu baka domin Allah ba shi bane kai zai turwa ya baka a zai sa wani ne yami ya baka akwai wata aya ta Hausa suke cewa walbani walbaka walhana mini walqini ne ana ganin da ke ko walbani walbaka walhana mini walƙememe in kana bani zan baka in ka hana mini ma zan yi ƙememe in ki baka ana gane da ke ku to wannan shine kenan to in kana so ka san fasara wannan hadisin karanta wannan ayar ta Hausawa idan ka bayar in ka hana to kai ma za a hana maka ma'ana in ka hana kai ma Allah zai hana maka ana gane da ke ku malam yace haddathana musaddadun haddathana isma'ilu akhbarana ayyubu عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين تا أنبتي وسو مسكيني قال أبو داود وقال غيره أو عدة من صدقة معنى تا أنبتي وسو صدقوكي دتي معنى تا لك أزانا ومنذ الله نابا مسكيني وانا كذا نابا مسكيني وانا كذا نابا مسكيني وانا كذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yake mata a'ti wala tuhsi ke dai ki rika yin kyauta kada ki rika kilgon mutanen da kika ba kyauta fa yuhsa alayki sai kima a miki kilgo sai kun gane me yake nihi ba wannan hadisi me yake nuna muna kai dai kai kyauta kada ka rika tunanin na ba wani na ba wani na domin irin wannan yana sa shedan ya rude ka ce ka aika sadaka da yawa domin ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha' ana gane da ke ku kenan Aisha ce ta zo tana tana labarin ai na ba wani kaza na ba wani kaza kyauta na ba wani kaza sai manzo Allah ya ce a'ti wala tuhsi ke dai ki rika yin sadaka ki rika yin kyauta wala tuhsi kada ki rika kididdigon da wadawa kika ba fa yuhsa alayki sai ki ma Allah ya rika kididdigon abin da zai baki ana gane da kyau ko wannan shine kenan kina a takaice dai wannan hadisin yana nuna muna ita kyauta ba a kirgonta duk lokacin da dama ta same ka kame kai shi sa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajra wacce sadaka ce ta yi girman lada sai manzon Allah sallallahu alaihi cewa an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان sadaka wadda ta yi girma shine ka bayar da sadakar alhali kana son abin da za ka bayar kin kana buƙatar sa kana tsoron rishin sa kana kwaɗayin a ce abin yana gare ka amma ka bayar kuma kada ka rika jinkirin sadakar har sai mutuwa ta zo maka ka rika cewa abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah zai shinkirta wa mutum ah walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha silan az-zamakhshariya tazo hal abada Allah ba zai mai dorai ba idan ajalin ta yazo kinan tun yanzu duk lokacin da dama ta same ka ana ganin kai kokari kai ka meke da suna ka taimaka kuma shi taimako baya rage dukiya manzo Allah yace ma naqasat sadaqatun min mali sadaka ba taba rage dukiya ba walakin taziduhu taziduhu sai dai tana ƙara ma tana ƙarawa wanda daga cikin masu hikima yake cewa idza jadatid dunya alayka fajid biha ala an-nas turran qabla an tataqallabi falal judi yubq falal judi yufniha idha hiya falal judi yufniha idha hiya aqbalat walal bukhli yubqiha idha hiya tadhhabu yace in Allah ya baka ka bayar ana ganin da ko kamin abin da Allah ya baka ya tahiya tai yace bayarwa baya sa dukiya ta kare sannan kuma hanawa baya sa dukiya ta taru ana ganin da ko wannan shine kenan a takaice nan muka zo karshen kitabu az-zakat littafin bayani akan zakka kun ga hikima ta wannan littafin ko sai aka liƙe babi da mi da ruwa domin duk wanda kaga yake yake ba da zakka me yasa ruwa duk wanda yake ba da saraka me yasa ruwa sai aka liƙe da ruwa wannan shine kenan in akwai tambaya sai mu amsa in babu tambaya kuma sai mu shiga a cikin babi na gaba na aha dagiya na ina san dagiya na san dagiya eh bariki ba a yi gaskiya sun san dagiya an yamai ba san dagiya ba to ka ji ciwon gaba ma dan yamai bane amma bai san dagiya ba a na san san latti za don da suke zama kauye wanda suke tsara na ko sama gare ni sun san dagiya a saboda cin dagiya ko to ka gani la to ka gani shi da yake dan matankari ne an sa karkara musu ɗagiya mutanen gida ba mutanen gida a kuma kun san ɗagiya to na adizo a ku bari a fassara mai ɗanya mai ɗagiya yanzu in na dibon ɗanya mai inda na ga alaramma alaramma bai zo bai ko na tambaye shi na san bai san ɗagiya ba ai shi shi ma bai san dagiya ba a ga wani danya mai nan malam muhammad ka san dagiya a to bagobiri ma ne ko bagobiri ne ai ko a na azabar wake ne yi zarma na'am to a da yake ba garin hausa ya tashi ba gaya aka aihe shi gaya ko ai asali ba garin hausa ba ne na'am to wa zai fasara mana dagiya bari mu ji ka azo ma suna cewa sun sani amma ba su ka azo tsoro ne suke bamu dan ya mai kin gashi abban ya rabu da ya san dagiya la wala abun nasib ya dagiya komi ake kawowa komi ake kawowa kamar kowane irin abinci ne ake kawo duk abincin da eh yawa yanzu ka yanzu ka kawo ri kenan ita tagiya kyauta ce ta wani abinci ne musamman da aka yi a gida ana ganin da kyau ku yanzu misali a gida mai gida ya dawo daga kasuwa ya ci kasuwa in aka ce kasuwa kasuwa ta sati sati an dawo an kawo rogo kun san rogo ba ko da shi ake samun shi ba an dawo rogon nan sai a ce to akai gidan suwa ne ana gane da ke ku ma'ana kamar an yi wani bonus shows in ji yan yamai sai a dan ɗibi kuma ba wani diya bane ake ɗiba dan madaidaici ne ake diba wanda bai wuce mai mai gida ɗaya dan kaɗan ne ake abu to dama bonus ne ai ba da yawa ake da ku bonus ne an yi da yawa ai ta lalace kuma gaskiya so ba a cika yi ba gaskiya tunda nan irin wanda suke yin shi a nan ku tsaya ku ji irin wanda suke yin shi a nan su ne wanda suke cikin gida guda tak tak amma kai ga kowar gidanka can kai ga kowar gidan kowa da garkashi a nan ba su cika yi ba amma kamar irin gida wanda suke sasili ba su rimkin nan ko wanda suke yi mutum biyu hakan ga misali ni a gida na mu biyu ne a cikin gida sama da kasa ne etaji ne sama da kasa to muna muna ma juna dagiya amma ban ni ma dai ban taɓa yin wanda ba garka gidan ba ala ga da ko sai dai irin na gidajen yan uwa haka su wannan wani lokaci za lokaci ana dan speciality a kai shi wannan na ziyara ne shi ba dagiya bane ana gane da ke ko to wanda shi ne kenan a wannan ba a ce mishi dagiya gaskiya inda sunan dagiya ne wanga shi ne daidai sunanta wannan sai dai kyauta dai haka da sauransu to yanzu kuma akwai wata al'ada kuma da aka bari ba zai ce ba zai tuna mana ita bayan dagiya akwai wata al'ada da aka bari wadda kuma durowa ce ta sata akwai sunanta wannan fassara ta yawwa ciyayya ana gane da ke ku ciyayya nan ma akwai masu yi masu fadodi ana gane da ke ku masu fadodi suna yi masu farori suna yi ko su ba ba kowa ba gaskiya na kuma mafi yawanci su na masu farori mafi yawanci yanzu an lalace in akwai wani mai kudi cikin fada kullum shi ake dogara da ya kawo amma sauran ba su kawowa to duka wannan kaga kuskure ne ka a dogara da mutum guda yana da kyau wanga ya kawo wanga ya kawo sai a haɗu ana ci kuma za a ga dankon soyayya yana ne muna karuwa wannan shi ne kenan na'am alaikum assalam wa rahmatullah eh na'am jazakumullahu khairan wannan ma abin ga fadakarwa ce mai kyau sosai shi dama menene manuhar ka je gidan mutum ziyara dan ka ji a halin shi ko gaisa ayi hira ko to ita ma salula idan kai duk da dai ka tai da kafakin yahi ana gan da kyau ko aka ce zuwa da kai yahi sako ko in salula kai inda salula ne sako ne amma in kike tai da kanka shine zuwa da kai zuwa da kai ka tahi da kanka yahi amma shi ma ta hanyar salula shi ma duka sada zumunta ne ka kira ka ji a halin mutum ana gan da kyau shi ma duka zumunta ne sosai amma zuwa da kahwan shi yahi domin ya zo a hadisi wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ce duk lokacin da wani mutum ya huta zai yi ziyara gidan wani sai Allah ya turo da mala'ika ya ce tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta fil jannati manzila ka kyauta tahiyarka ka kyauta tu kuma dalilin tahiyarka za a shirya maka gida aljanna ana gane da kyau ku wannan shine kenan kun bayan wannan kuma wani mutum ya fito zai je ziyara sai manzo sai sai Allah ya turo mala'ika a bisa kan hanya da siffar mutum sai ya tambayar wannan mutumin yace ina zaka yace zan je kauye kaza yace wajen me yace wajen dan uwa na kaza yace wani abu ne zaka je nema wajen shi yace a'a kawai dai ina son shi dan Allah ne zan je ziyarar sa sai yace fa inni rasulullahi ilayka bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi to ni dan sako ne Allah ya turo ni zuwa gari ka cewa Allah yana son ka kamar yadda ka so wannan mutumin dan shi har zaka je ziyarar sa ana gane da kyau ko wannan shine kenan jazakumullahu khairan group da ake na fami wazaf wazaf gaskiya akwai matsala akwai matsala babba group na fami wazaf wazaf wazaf me matsalar da ke da kwai shine a sa matan wane da ɗiyan wane matan wane da ɗiyan wane matar wane ba muharramiyar wane bace kanwar wane ba muharramiyar wane bace za ka ji ta sako hira tana yan group an tashi lahiya wata ko mijinta ba ta ba an tashi lahiya amma da sahiya ta waye ta tura yan group an tashi lahiya ya kuke ya zaman duniya ya zamanin cadi ana gane da kyau ko wallahi wannan kuskure ne wannan kuskure ne ai ta hira ai ta hira tsakanin ka ji ana hira ana jibga dariya ana kaza duka wannan bai dace ba bai dace ba domin irin wannan hira-hirin rakin da ake yi ba su dace ba tsakanin mace wadda ba muharramiyar ka ba kai ka yi da ita ana gane da kyau ko ma'ana da irin wannan gurufin gaskiya na cakuduwa a haɗa fami akwai matsaloli sosai a tattare da shi in za a yi a yi da sunan me yake da suna sanarwa ce za a rika turawa babu wani a ce wani ya turo kaza wani ya turo kaza wani ya maido mishi ana gane da kyau ko wannan babu laifi amma ai ana hira waccan ta takuri wancan wancan ya takuri wancan wancan akwai ma wanda auren su yake mutuwa dalilin dalilin haraka group kenan ta kunna a group an yi an yi vocal ta ji miji ya ji ya ji murya wani katu wai ka tsere ga mata tsammanin wani ne take hira da shi alhali wani ne take hira da shi duk da ita tana tsammanin alheri take don me don wai dan uwanta ne to in dan uwanki ne ko ba in dan uwanki ne ba muharramin ki bane irin wannan hirarrakin da ake na dariya ana zole juna duka ba su dace ba ana gane da ke ko gaskiya a take lali dangane da al'amari na me na gurufkin nan na fami in za a yi a sa dokoki na nisantar vocal ko kuma nisantar hirarraki wanda ba su dace ba ko kuma a wannan mun yi shi ne don saboda sanarwowi gidan wani akwai biki jama'a wane ya samu rasuwa jama'a wane baya da lahiya jama'a aje a ziyarce shi a yi haka a kile group sai a sa admin wanda su ne za su rika tura sanarwowi ana gane da kyau ko da abin da ya kama da haka in aka yi haka to gaskiya za a bi shari'a kuma zai kasance wannan an yi a matsayin ibada za a samu lada a ciki amma in ba haka ba sai a je a wajen neman gira gira a rasa ido ko a wajen bidar ba a tono rama da kuma irin taron nan da ake na na fami shekara shekara ko kuma wata uku uku wata wata shi ma za ka ga an zo an haɗu cakudu maza da mata ana ta wasanni irin wanda ba su dace ba tsakanin wanda ba muharraman juna ba duka wannan gaskiya akwai kuskure duka akwai kuskure na yawa eh shi ne na farfadiya Na'am, jazakumullahu khair. Wannan tambayar tana da muhimmanci wajen ciyarwa. Dangane da ciyar da mata da ciyar da ma'aifiya. Ana gane da kyau ko? To, kamar da yadda muka faɗi ne a can farko. Idan ya kasance shi haƙƙi na ma'aifiya ba a kwatanta shi da kowa. Amma ita ma mata tana da wani haƙƙi na musamman. Haƙƙi na musamman shine na ka ɗauko ta daga wajen wanda su za su yi mata. ana gane da kyau ku kenan tunda ba ta wajen wanda za su yi mata kenan dole ne kai kai me kai kai mata kenan kada ya sa dalilin ma'aifiya a ki mata ana gane da kyau ku kenan sai a rika tara ana me ana dubin bakin gatari abinda mutum kada ya kamata yi shine kada dalilin ma'aifiya ya kima matarsa ko dalilin matarsa ya kimi ya kima amma in zai ma kowace babu wani laifi kun ba tare da an yi lura da wani fifiko ba domin ita uwa ba kishiya bace balle a ce duk abin da kama matarka sai kama me sai kama akwai abin da matarka tana bukata ma aife ka bata me ba ta bukata shi misali akwai wani tsumki da zaka iya matarka na jika na jika 50 ma wanda ma aife ka ko ka mata shi in ka mata shi ma ba ta kudi ne ko kun ma ka bata jika 50 kin mata ta ci goro ko ta ci nama ana ganin ko to ka gani wannan shi ne kenan kenan dai shi ma wannan abu ne wanda ya kamata a duba Allah ta'ala ahla take ce dai kowa na da haƙƙinsa amma dai haƙƙin ma'aifiya ba a kutunta shi da wa da na kowa domin ma'aifiya haƙƙinta ya mahi na ma'aifi to balanta na ma wata mata wadda ka ɗauko ta da haƙuran ta guda talatin da biyu akwai wadda ma tana fatan ma ka mutu ana gane da kyau ko ko wadda in kan mutu ma in ta yi mahalkin ga cikin kwana sai ta jojen bana a mata addu'a tana ganin baƙin mutu na nan cikin kwana Allah gane da kyau wannan shine kira kamar da ba a jima uwar gida take bani labarin wai wata mata ita ma ta ji shi ne ga wani wa'azi cikin wa'azuka nan na ma laiki tana yawan sauraron wa'azuka wai wata mata ce mijinta ya rasu to dama lokacin da ya rasu yana da irin dai kamar zamanin gane na wayayi ne su duka 'yan bariki ne to yana da email kwanta na email to an yi daidai bayan radda ya rasu kin an samu wani mutum shi kuma ya yi balaguro ne zuwa turai to a turai a lokacin babu irin su wazaf sai ta email ne kawai domin labarin ya jima ta email ne ake iya tura sako to sai ya turo sako ta email sai ya kuskure ya tura akan lambarta wanda kuma kwantikin aka yi sa'a kun sa ana samun gamdakatar aka yi daidai kuma sunan irin sunan mijinta ne a bisa kan email kin sai turo mata sako farin cikin rayuwa ta ga mu mun iso lafiya kuma alhamdulillah mun samu masabki mai kyau kuma kuma nan ba da jima ba zan turo kuma ku zo ku isko ni tana ganin wannan sakon sai ta faɗi ta so wai kun san ita mi take tsammani kenan nan ba da jima ba ita ma za a turo mata sakon ta isko shi lahira ana gane da ke ku da aka duba sako ga abin da ga abin da a ciki to kaga yanzu har ta shiga ma tsoron ma ba ta so ta isko shi to kaga ni to to dan Allah ma'ayyaka za ta ji tsoron ta isko ka akwai ma'ayyata ma za ta gabatar da ita ta mutu akan me akan kai kai ma'aifa ma duka haka suke ana gane da kyau ko duka haka suke sun yi kwammace masu su shiga matsala akan me akan dan su ya shiga matsala shine aka ce ko mutuwa tana kumiyar idan idan ma'aifiya wannan shine kenan mu shiga a cikin wannan kitabikin mu karanta hadisai kaɗan don mu san gobe in mun zo kaɗan zai muna saura sai a yi yar hira ko ko ina ganin ma mu karanta ko da hadisi guda uku don mu rage don gobe ina so mu tsaye da karatun da wuri don akwai wani al'amari da zamu insha Allah kitabul luqata kitabul luqatati littafi mai bayani akan tsintuwa ana gane da kyau ko babu ta'rifi bil luqata babu mai bayani akan shela idan aka yi tsintuwa حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن سوحان وسلمان بن ربيئة فوجدت صوتا سينا سامو وتا بولالة da muka yi sai na tsinto wata bulala a fagen yaƙi ana gane da kyau ko kamar bayan mun dawo a bisa hanya sai na tsinto wata bulala ta raƙumi faƙala li sai suka ce mini itrahku ijiwa da wannan bulalar fakultu sai na ce la a'a walakin in wajattu sahibahu sai dai zan tahi da ita in na samu mai ita in bashi wa illa istamta'tu bihi in ban samu mai shi ba kuma zan yi aiki da ita zan yi amfani da ita ana gan da kyau ko don bulala tana da tsada musamman bulala ta doki da raƙumi tana da tsada sosai a lokacin su kuma tana amfani sosai domin tana jimawa sosai kenan shi yasa ya dauke ta aka ce tsada ba muna nufin tsada ta hutar hankali ma'ana tana da daraja a wajensu bulalar raƙumi ko kuma bulalar abin ga ya ce fahajajtu sai na yi hajji famarartu alal madina sai na biyo madina fasa'altu ubayi ya na ka'abin sai na tambayi ubayi ɗan ka'ab faƙala sai ce ma'ana na tambayi shi dangane da wannan bulalar da na tsinta faƙala sai ce wajattu surratan fiha mi'atu dinarin wata ran na samu wata salka ita ce surra wi'a'an na samu wata salka wadda a cikinta akwai kuɗi dinari ɗari fa ataitu annabi sallallahu alaihi wasallam sai nazo jama'aikin Allah fa qala sai ce arifha haulan kai shelarta shekara guda fa arraftuha haulan sai nan shekara guda ina shelarta fa ataitu annabi thumma ataituhu sai bayan shekara guda na zo masa faƙala sai na ce masa arrifha na gaya masa da cewa ban samu mai ita ba faƙala sai ce arrifha haulan je dai kai wata shekara guda kana shedarta fa'arraftuha haulan thumma ataitu faqala arrifha haulan fa'arraftuha thumma fa'arraftuha haulan thumma ataitu faqultu lam ajid man ya'rifuha har yanzu ban samu wanda yake tashi bace faƙala sai manzo Allah ya ce ihfaz adadaha wa wika'aha ka kiyaye adadinta ma'ana adadin abin da ke ciki wa wika'aha da kuma yanayin salkar wa wika'aha da yanayin madaurin salkar shine wika wa wi'a'aha da kuma yanayin ita kanta salkar domin kusan salka daban madauri daban kenan ana iya samu salka iri ɗaya amma madauri ne ya bambanta fa in ja a sahibuha idan mai ita ya zo to ka bashi wa illa idan ba haka ba fastamti biha to ka ji daɗi da ita ma'ana ka yi amfani da ita wa qala wala adri a salatan qala arrifha aw marratan wahida yayi shaka yace ban sani ba ni shekara uku yace yana shedarta ko kuma a shekara guda to za mu gani shekara uku ne ake ko shekara guda حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه قال عرفها حولا وقال ثلاث مرار قال فلا أدري قال ذلك قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين وي الشكرة قدا نيتتي مش كي شدت الشكرة قدا كوكما شكروا ما بمنتاني قدا أوكو حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه قال في التعريف قال آمين أو ثلاثة شكرا بيكو شكرا بيو وقال اعرف عددها كسن عدد كدن أتكي ووكاءها دكما مدورنتا وركاءها دكما إتسالكر كسن يندتكي نو ووعاءها ووكاءها ناي تقديم لتأخير زاد فإن جاء صاحبها إذا ما أبوتنت يزو فعرف عددها ya gayi adadinta wa wika'aha da kuma daurinta fadfa'aha ilayhi to ka muka mishi ita qala abu daud laysa yaqulu hadhihi al-kalima illa hammadun fi hadha al-hadith ya'ni fa'arafa adadaha sai ya gayi adadinta mu karanta wannan guda biyu sai mu tsaya mu bayani haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana isma'il ibn ja'far الربيعة بن أبي عبد الرحمن أن, زي أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقطة فقال wani mutum ya tambayi manzon Allah dangane da intuwa sai ce arifha sanatan kai shedar ta shekara guda sun ma'arifu bika'aha sannan ka tabbatar ka san da salkarta ma'ana ka rike yanda salkar take bika'aha ka rike yanda madaurin yake na salkar wa ifasaha da yanda yanayin salkar yake thumma tanfiq biha sannan sai ka ka ciyar da kuɗi ma'ana kai amfani da kuɗin fa in jaa rabbuha fa addiha ilayhi idan mai abun ya zo to ka mayar masa da kuɗin sa fa qala sai ce ya rasul ya ma'aikin Allah fa fadalatul ghanami to ita a me yake da suna dalatul ghanam shine a ƙananan dabbobi idan suka ɓace dallatul ghanam ana gane da kyau ko ita ya zan yi faƙwala sai ce khuzha ka riƙe ta ma'ana in kaga ƙaramar dabba ta ɓace ka kama ta fa inna ma hiya laka auli akhika auli dhibi domin in ka bar ta to ko dai wani ya kama ta ko kuma mi wata dabba wata kura ta zo ta cinye ta ko kuma kai ka kama ta kai amfani da ita qala ya rasulullah fadalatul ibli to raqumi ho idan ya bace shi ya halatta in kama shi in aji fa ghadiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hushi hatta ahmarat wajnatahu har sai da kuma tun suka yi ja aw ihmarra wajhuhu ko kuma har sai da huskar sa ta yi ja wa qala ce malaka walaha ina kai ina raqumi ma'aha hizauha raqumi yana tare da takalminsa ma'ana wannan kohatan nasa bai jin rana balle a ce dan ka rana su cutar da shi balle a kame shi a aje wasiqa'uha kuma yana tare da abun shan sa domin raƙumi in ya sha ruwa yana yin wata guda bai sha ruwa ba fiye da ma haka shi yasa ake ce masa safinatu sahara raƙumi yana ce masa mi safinatu sahara ma'ana jirgin ruwa na mi na sahara ana gane da kyau ko shi yasa babu dabbar da take ima sahara sai mi sai raƙumi kuma kun ga daga cikin hikimar Allah sai yasa duk inda kaga sahara zaka ga can ne mai yawa raƙuma suka yi yawa wannan shi yasa ake ce ma Allah al-hakimu ay yad'u al-ashya'a fi mawadhi'iha al-la'iqati biha yana dora abu a inda suka dace kenan hatta ya tiha rabbuha kabarta har sai mai ma'abucinta ya zo mata حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بإسناده ومعناه زاد سقاؤها تنا ترد أبن شنت ترد الماء تنا زوى وجروا وتأكل الشجر كما تنا تنيا ولم يقل خذها بيتي كربت تبا هنا من زعل بيتي مسا إسك كاما تبا في ضالة الشاء وقال في اللقطة عرفها هنا ولم يقل خذها في ضالة الشاء وقال في ضالة اللقطة عرفها أبنغرن سنتوا wadda ba ta dabbobi ba sai ce arifha sanatan kai shelarta shekara guda fa in ja a sahibuha idan ma'abocinta ya zo wa illa idan bai zo ba fa sha'anuka biha to kai sha'aninka da ita ma'ana kai amfani da kudin walam yadhkur istanfiq bai ambaci istanfiq ba qala abu daud rawahu as-sauri wa sulaiman ibn bilal wa hammad ibn salama ar-rabi'a mithluhu lam yaqulu khudha bi dokataba حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن سالم عن سالم أبي النضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة أن تنبي من الله دنجنة دسنتوا فقال سيتي عرفها سنة كي شلت شكرا قدا فإن جاء باقيها إذا ما ينمن تيازو فأدها إليه تو كما يرمش لإذا وإلا إذا بهك با فعرف عفاصها تو كسن عفاصها معناها سلكر يندتك ووكاءها دين دمدور الناتك ثم كلها sannan ka ci wannan abin da ka tsinta fa in ja a bagiha fa addiha ilaihi in mai ita yazo sai ka kai mayar masa da ita to mu tsaya anan sai mu bayani sai mu dakata a haka wannan hadisan abin da suke bayani shine wani mutum ne ya tsintuwa a hadisi na farko wani mutum ne ya tsintuwar bulala ta doki ta raƙumi irin bulalan nan masu tsada da ya ganta suna akan hanya da ya ganta sai ya tsaya ya doka sai suka ce masa a'a kaka doka bar ta nan wurin ta mutahiyan mu sai ya ce a'a zan dauka in na gama ita sai in bashi in ban ganshi ba kuma ai sai in yi amfani da ita ko yanzu dan raba gardama sai wata shekara da ya biyo Madina sai ya tambaye ɗaya daga cikin sahabbai Ubay bin Ka'ab ya bashi labarin abin da ya faru ya ne al'amarin da al'amarin yake sai Ubay ya ce masa ni ma irin wannan ta taba faruwa da ni ana gan da ke kuna tsintu wata salka wadda a cikinta akwai kudi dinari ɗari kudi ne masu yawa dinari ɗari ana gan da ke ku domin dinari na zinariya ne kudi ne na zinariya yake da na zo wajen manzo Allah na gaya masa sai ce mini in je in yi sanarwar ta shekara guda na ƙara komowa yake in je in yi sanarwar ta shekara guda na ƙara komowa yake in je in yi shegar ta shekara guda to a nan ne sai aka samu saɓani wasu ke ganin shekara uku ne amma magana mafi inganci a shekara guda kin ne ta zuwa yana komowa ana ce mishi shi dai shekara ya shelata shekara nawa shekara guda to wanda suka fahimci shekara uku ne mabambanta suka ce shekara uku ake yi amma magana mafi inganci shekara guda ake kenan sai manzo Allah ce yi yi shelata shekara guda da yi shekara guda yana shela ba a samu mai ita ba sai manzo Allah ce to ka je kai amfani da ita amma ka rike ya madaurin nata yake ya salkar take kuma adadin nawa ne yake ciki bayan ka ci kudin ko shekara nawa mutum ya zo ya baka shi yana neman ta ya gaya maka yanda abin yake kuma siffar ta zo to kami ciko zai biyo gyartai ko ciko biyo gyartai ana kayan da kyau ko wai kun san wannan karin magana ciko biyo dan yanya mai shi ana fasa musu karin magana kun san gyartai eh gyartai su ne masu gyaran kwarya da masu gyaran robobi in sun lalace duk ana ce musu gyartai a da ne masu gyaran kwarya don a da babu roba daga bayan da aka samu roba an san kwarya ko wannan akushi to in ta hoshe su ke dumke ta ana gan da kyau ko to wani gyartai ne ya zo wajen gyara sai ya tattake kwaryan mutane to shine sai aka yanzu ciko ya biyo gyartai ba shi ba kudin gyara kuma sannan sai ya biya ne sai ya biya ƙwaryar tunda dan wuri kaɗan ne ta baskace shi kuma wajen gyaran ya ida buskuce ta kun sa akwai baskacewa akwai buskucewa to in ta buskuce ba ta gyaruwa ana gyara da kyau ko sai ya buskuce ta to aka ce yanzu ha ciko ya biyo gyarsai to shine duk wani abu wanda a da kana tsammanin ka ci bulus ko kuma ka samu amfani sai kasance yanzu zaka zo sai ka bada to sai a ce to ciko ya mi ya biyo gyarsai to shine wannan karin magana na na jazakumullahu khairan magana tambayar ka ta nuna kana da fikihu kun ji cewa a shari'a ana ganin da kyau ku kene ya nuna wancan amine ne a al'ada yawa a shari'a a shari'a ka'ida suka ce al'aminu la yadmanu illa idza farrata aw qassara duk wanda ka ba amanar wani abu yanzu da ka kawo shi gyara amana ce ka bashi ko ba amana ka yarda da shi ne ko bai yarda da shi ba dan ka yarda da shi ne to in dai ka yarda da mutum ka kawo mishi abu sai ya lalata abin da ka kawo mishi to ba zai biya ba sai in yayi sakaci shine illa idza farrata sai in yayi sakaci aw qassara ko abin da ya kamata yayi bai yi ba ana gane da ku bari mu bada misali na inda far qassara da kuma farrata zai shiga mutum ne ka bashi ajiyar mota ana gane da ku ka bashi amanar mota ko ka bashi amanar yar akuya yanzu yar akuyan nan sai kasance barin ta yake tana yawo a cikin anguwa ba ruwan shi duk inda ta shiga sai aka zo yar akuya aka ɗauke ta a wannan lokacin sai ya biya don mi ya yi sakaci shi ne farrata ana gani da ko sai ya biya don ya yi sakaci tun zuwa yana ɗaure ta gida take ko da yaushe amma sai dai bai ba ta abinci sai ta mutu zai biya ko ba zai biya ba me yayi anan yawa a ba saka ce bane yayi a ya ya takaita a hausa a hausa za a ta takaita shine kassara ma'ana bai yi mata abin da yayi ba abin da ya dace domin bai bata ba shine kassara anan kenan sai in tafrid shine sakaci shi kuma taqsir shine takaitawa yana yana yin abun amma bai yanda ya dace ba ana ganin da kyau ko shi kuma wancan sakaci ana gani da kyau ko wannan shine kenan a takeice a cikin littafinmu na karin magana bayan ma namanta akwai babe da muka yi akan kyauta da ruwa zaka ji karin magana sosai na na Hausa akan kyauta da ruwa haka kuma akwai karin magana da muka bude babe karin magana masu yawa akan kula da sakaci kula da sakaci dan me yasa muka ce kula da sakaci dan saboda yadduwa in kaga an yi ta rishin menene rishin kula ne mafi yawanci yadduwa abinda ke sa a yi yadduwa menene rishin kula ko kuma sakaci to gobe Allah ya so in muka kare wannan kitabikin dan shine darasin mu na karshe in ban manta ba zan doko ba mai sai mu doko mu mu dan yi sharhin kare magana sai a dan shana Allah ga da yake tunda a karshen karatu ne nan ya kamata mu dakata gobe za mu kara yin cikakken bayani dangane da abin da ya gabata ana gane da ke ko ai lokaci ya yi ko? a nan hadisin ba mu da bayanin nau'i uku aka gai ko? to ku bari duka gobe sai mu ƙara bayanin su nau'i uku bari in rubuta shi nan ka in manta na'am tambaya na'am bismillah kamar to dangance da kamar yanzu nan duniya ta sai wanda yadda wata shakka haka wata shakka biyu haka sai ka ɗauke ta kuma cikin wurin da gaskiya ba wuri ne kama ba wuri ne wanda za ka iya yawo da ita baka ce waye yadda ta waye yadda to ya ne ita hukuncin ne na ka tunci wata jika inda ba ka iya shi ba ka iya shela amma wannan tambayar ni ban ban gane mata ba a idai dai rampoin ko baka san ma wanda zaka tayya ba ko kace an yi wayar duwa eh to nan kin da ya kamata ka tsaya Allah gane take ku eh nan kin ya kamata ka tsaya to wannan shine kenan aka ce 'yan magana suka ce duk wanda ya ci kudin kuturu sai ya masa aski ko tun da ka ce ka yi tsintuwa ai tsintuwa ba dole ai ba in ka ga tsintuwa ba dole ka in ka ga yadda ba dole ka tsinta ba ko ba ka iya shela ka dauka shi wannan shine kaida in ka san ba ka iya shela ka dauka eh nan zaka tsaya kai ta shela a ba lai ba ba ka da lahin komai ai shi daidai ma in ka san ba kuma wannan alama ce ma ta imani ba kai bari in ga muku fa ba hu alama mace ta kirki ka ga yadduwa ka dauka wallahi alama mace ta ta kana tsoron Allah in har ka san ba za ka bai tunda shi ka'ida dole ne in kai yadduwa in kai tsintuwa ka me kai shela in har kai tsintuwa baka baka yi shela ba kawai ka je ka aje kana nufin kana su kana jiran wani sai ya zo ya ce maka kai na yadduwa baka gani ba to kana da zunubi kuma wallahi in kace wannan kudin haram kace dan baka yi haƙƙin su ba dole sai an yi shela ana gane da kyau ko kenan sai an wahala yawwa to ka gani yawwa eh wannan kaga wannan ita ma wata hanya ce ana yi ai haka nan ana yi ai haka nan ha a'a sai ba ga ai ai nan an ga a hadisin ma ku bari yanzu dai gobe gobe mun ƙara cikakken bayani ta idan kai kadin yanzu nan na ga anwa'ul luqata nau'ukan rantsoyi eh, nau'ukan tsintuwa tsintuwa kala-kala ce za mu ganta a gobe bayan wannan in mun yi bayanin shi sai mu zo a kusan ƙarshe mu yi bayanin kaifa ya fa'alu man iltaqata shay'an ko kuma kaifa yakunu ta'rif bil luqata ya ake yin shelar abunda aka tsinta ana ganda kyau ko na'am dukanan na rubuta su gobe insha Allah zan zan abunga zan yi bayanin su eh a takeice ku saurara gobe za mu tsaye da karatu insha Allah gobe karatun da za mu yi kaɗan ne don kunga ba su bai da yawa in mun ƙare shi akwai ɗan bayan da nake so mu yi ɗan takaitacce a bisa kan kwanaki guda goma da suke tunkaran mai yiwa mu buɗe karatu da shi sai kasance kenan in mun ƙare bayani ce kuma mai yiwa mu bar shi sai bayan karatu sai abi don mai yiwa bayan karatu tambayoyi su yawa har su mantar da mu abin da za mu yi to mai yiwa da shi za mu buɗawa ina ji mu buɗa ma da shi zai yi ana gane da ke ko bayan wannan kuma muna tuna muku gobe za mu tattara asusun da aka yi na sabbin musulunta kenan za a gayin abin da aka samu kenan duk wanda ya yana da wani abu da zai bada a gobe kamin a tashi karatu ya ga malam abdullahi ya tashi tsaye su ganka gashi nan mai tar da mutane ana gane da ke ko to shine shine mai tara kuɗin abin ga na. ko lokaci ko gobe ne karshe kenan in za a shan giya a sha ta dubu ko ko kuma in za a shan madara ko to mun ce madara to mun ga dai insha Allah inda kamata a yi tunda da na so har goman karshe mu to itikafi nake shiga to kenan in ana shiga itikafi kun ba abun ga in mun ce kuma in mai da shi inda ake itikafi ya muku nisa sosai insha Allah malam ko bayanin inda bayan Allah ana itikafi eh duka za a yi bayani a program kinmu a bayan sallah insha Allah program kinmu akwai ma sabon program wanda za ku shi lokaci ya wani bayanan sun yi wannan shi ida to masha Allah zan maka bayanin shi kai kadai tunda kai kadai ka tambaya na'am to a takaice dai zan ci asus nan da Allah jama'a abin ga ayi kokari muna da sabbin musulunta da suka musulunta sosai a cikin wannan watan Ramadan kin to kenan sai ayi kokari abin ga subhanakallahu wa hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah Binyamin ka sa sanin bayo. ya gane wannan ita ce zihinan malam albani jari ga makarantar shi kamar akwai sabbin gudukin kullum muna samun ƙarin sabi in gudu ya shiga sai mai sabo in za mu yi sabo sai mu sa kamar hoton da za mu ɗora wasu ya bambanta da tsohon don saboda kada mutum ya yi tsammanin ai duk gudu guda ne eh shine wannan sanarwar kamar lokacin da na je can ne aka bani fili na yi wa'azi to shine sai na sa tun da dai akwai sunana a sama idan sai kasance mutum da ya san da gurbin da yana da alaka da eh shine ba makarantar mace akwai na san masu tambaya don su tambaya ko makarantar mace amma ginar da ake yi a can kusan irin wannan ce kusan shi ma tsoro guda uku ce amin amin eh insha Allah sosai a inda mutum yana cikin guda ba sai ya shiga wannan ba eh insha Allah iya Halo Benjamin ka tsananta yau. Ka tsananta.
Haka muke da cikin ta wajen karatun professional ya da su ake.
A yana kira yana zuwa kan.
Yana zuwa kan. Ana wannan kin yi da bota da
A kun saba kenan ko.
A kun saba. Yana da manan bai. Ai balayya alhamdulillah.
Dan su ne ke baya. Insha Allah. A su ne ke?
Ke baya. Wani sabuwa.
alaikum salam da Allah alafi da sannunku da alhamdulillah bi khair wallahi bi khair amin amin insha Allah amin amin jazakumullahu khairan amin alaikum salam da Allah ya bi shi wa
Thank you.
ba su wuri su